بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في الصلاة على الجنائز جنائز والدعاء للميت
malam ya ce babun fi salati alal jana'is wannan babi yana bayani dangane da siffar sallah akan gawewaki wadda lil mayyit da kuma bayani dangane da yin addu'a ta alkhairi da neman gafara ga shi wannan mamaci din na'am والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن malam ya ce wattakbiru alal janaza wato yin kabbara ga gawa to adadinsa shine arba'u takbiratin kabarbari guda hudu yarfa'u yadaihi yana ɗaga hannayensa guda biyu fi ulahunna a cikin kabbara ta farko daga cikin kabarbarin nan guda hudu na'am وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس Malam ya ce wa in rafa'a idan ya ɗaga hannunsa fi kulli takbiratin a cikin kowata kabbara daga cikin kabarbarin nan guda hudu, fala ba'asa babu laifi. Na'am.
وإن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم Wa in sha'a idan ya so idan ya ga dama da'a ba'adal arba'i wato shi wannan mai sallah ɗin sai ya yi addu'a ta alkhairi ga dukkan duniya ga dukkan musulmai bayan ya yi kabbarar ta hudu sun mai sallimu sannan sai ya sallame وإن جاء سلم بعد الرابعة مكانه wa in sha'a idan kuma yana so sallama ba'adar rabi'a sai ya sallame bayan ya yi kabbarar ta hudu makanahu a nan take ويقف الإمام في الرجل عند وصله Mm, al'imamu shugaba na musulmai wa ya ƙifufin rajul yana tsayawa a cikin sallah ga namiji idan zai yi wa namiji sallah yana tsayawa inda wasaɗihi a tsakiyar shi daidai tsatsan shi a nan za a ajiye shi liman zai tsaya daidai tsatsan shi والمرأة عند منكبيها idan kuma mace ce ce za a yi wa sallar to yana tsayawa ne a wajen kafaɗinta والصلاة من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم wassalamu minas salati sallama daga fita sallah ta gawa taslimatun wahidatun sallama guda ɗaya talce ake yi khafifatun wanda take sassauƙa a hankali lil imami ga limami wal ma'amumi ga mamu الصلاة على الميت قيراط من الأجر ɗiraɗin min al'ajar wato babban yanki na lada ya tabbata cikin yin sallah ga mamaci wa ƙiraɗin fi huduri dafnihi da kuma babban lada za a bayar da shi cikin inda wato ya halarci binnewa wannan mamaci ɗin وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا wazalika ya ce to wannan lada da za a bayar fitam tsiri a cikin misali mithlu uhudin tsawabin kwata mukacin dutsen uhudu ne wajen lada ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود wa yuqalu ghairu shay'in mahdudin ana faɗar wani abu wanda yake ba abin iyakancewa ba fi du'a'i alal mayyit cikin yin addu'a ta alkhairi ga shi wannan mamaci
وذلك كله واسع wazalika ya ce to wannan abin da ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen yi wa mamaci addu'a kowace daga ciki ka ɗauka ya halitta
ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر, أن يكبر ثم يقول wa min mustahsani ma qila fi zalika yana daga mafi kyawun abin da aka faɗa cikin yin addu'a ga mamaci an yi kabbira wato limami da wanda zai yi wa mutum sallah an yi kabbira ya yi kabbara summa ya ƙulu sannan kuma yana faɗar wannan addu'a ba tare da ya yi jinkiri ba الحمد لله الذي أمات وأحيا alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah allazi amata wa ahaya wato sarkin da yake amsar rawukan waɗanda lokacinsu yayi wa ahaya kuma yake tabbatar da rayuwar waɗanda lokacin amsar rawukansu bai yi ba walhamdulillahi alladhi yuhyi al-mauta Mm, walhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah allazi yuhyil mauta wanda yake rayar da matattu laula azama wal kibriya'u wal mulku wal qudratu was sana'u al'azama girma wal kibriya'u da kasaita wal mulku da mulki wal kudura da iko wasana'u da ɗaukaka lahu dukka na ubangiji ne wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما Ya Ubangiji ka yi salati ga annabi Muhammad da alayen annabi Muhammad, كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم kama sallaita kamar yadda ka yi salati kai jin kai ka sanya albarka ga annabi Ibrahim da kuma alayen annabi Ibrahim إنك حميد fil مجيد alamina a cikin talikai innaka haƙiƙa kai Ubangiji, hamidun abin yabo ne majidun kuma mai girma ne.
اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن Allahumma أمتك.
ya Ubangiji, innahu haƙiƙa shi wannan mamaci, abduka bawanka ne, wabunu abdika kuma ɗan bawanka ne, wabunu amatika kuma ɗan baiwarka ne, أنت خلقته ورزقته anta halaktahu kai ne ka halicce shi, wa razaqtahu kai ne ka arzita shi abin da zai ci tun daga ranar da ka halitta shi har ya zuwa ranar da ya rasu.
وأنت أمته وأنت تحييه wa anta amattahu kuma ya ubangiji kai ne kake amsar ran shi a nan duniya wa anta tuhyihi kuma ya ubangiji kai ne zaka tayar da shi ka rayar da shi a gobe kiyama saboda bashi sakamakon shi wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi kuma ya ubangiji kafi kowa sanin abin da yake aikatawa a ɓoye da kuma abin da yake aikatawa a bayyane جئناك شفعاء شفعاء له شف- شفعنا فيه ji'inaka shufa'a lahu ya ubangiji mun zo maka muna nema mai alhurma a wajenka ya ubangiji ka amshi wato wannan neman alhurma da muke yi ka ba mu neman alhurman na tashi ka ce fashafi ina bi ka amshi ceton shi a cikinmu اللهم إنا نستجير بحبل بحول جوارك له إنك ذو وفاء وذمة Allahumma ya Ubangiji inna nastajiru haƙiƙa mu muna neman wato ka amintar da shi daga azabarka bi habli jiwarika da alƙawalin nan na amintarwarka lahu ga shi wannan mamaci innaka haƙiƙa kai Ubangiji zu zimmatin wa wafa'in ma'abucin alƙawali ne da cikawa اللهم قه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم Ya Ubangiji ka kare shi daga fitinar kabari, ya Ubangiji ka kare shi daga azabar jahannam,
اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بماء وثل- وثلج وبرد ya Ubangiji ka gafarta mai, ka ji kansa, wa afu anuhu wato ka yafe mai kusakuran shi, wa afihi ka tafiyar mai dukkan abin da yake kyama, ka girmama masaukin shi, ka yalwata mashigar shi, ka wanke shi da ruwa da kankara da wato a albarat raba wa naddihi min al-khataya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas ya ubangiji ka tsabtace shi daga kusakurai kamar yadda ake tsabtacewa farin tufafi daga datti وأبدله دارا خيرا من داره ya ubangiji ka musanya mai gida wanda shine mafi alkhairi sama da gidan shi na duniya wa ahlan khairan min ahlihi ka musanya mai iyali wanda su ne mafi alkhairi daga iyalinsa زوجا خيرا من ka زوجه.
musanya mai mata wanda ita ce mafi alkhairi daga matar shi ta duniya اللهم إن كان محسنا فزيد في إيسا
yawa a darasi ɗaya ne haccin ɗin Mm, darasi biyu ne duka baba na'am allahumma in kana muhsinan ya ubangiji idan har wannan bawan naka ya kasance mai kyautatawa ne fazid fi ihsanihi to ka ƙara a cikin ladan kyautatawar وإن tashi كان مسيئا فتجاوز عنه wa in kana musi'an idan kuma wannan bawan naka ya kasance mai ayyuka ne na ashe da yawa fatajawaz anhu ya ubangiji ka daga kafa daga wannan kusakuran nashi اللهم إنه قد قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه Allahumma ya Ubangiji innahu qad nazala bika haƙiƙa wannan abokin namu ha a yau haƙiƙa ya sauka baƙo a wajenka wa anta khairu manzulin bihi kuma ya Ubangiji kai ne mafi alkhairin wanda zai amshi baƙuncinsa faƙirun ila rahmatika kuma ya buƙatu zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi kai mawadaci ne daga yi mai azaba Allahumma tsabbit عند المسألة منطقه ya Ubangiji ka tabbatar da furucinsa a wajen tambayar mala'ikai guda biyu.
ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به Ya Ubangiji kadda ka jarrabe shi a cikin kabarinsa da abin da ba ya da iko game da shi.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده Allahumma ya Ubangiji la ta harimna ajrahu kadda ka hana mu ladan yi mai sallah. Wala taftinna ba'adahu kuma kadda ka shagaltar da mu game da yi maka biyayya bayan mun je mun binne wannan abokin namu.
تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة taqulu hadha to kana faɗar wannan addu'a ɗin bi isri kulli takbiratin a bayan kowace kabbara wa taqulu ba'da rabi'ati kana faɗar wannan addu'a ɗin bayan kabbara ta hudu اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاض- وحاضرنا وغائبنا maghaibina وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذ- وذكرنا وأنثانا Allahumma ghfir li hayyina ya ubangiji ka gafarta wa waɗanda suke rayayyun cikin mu ne wa mayyitina ka gafarta wa waɗanda suka mutu daga cikin mu wa hadirina ya ubangiji ka gafarta wa mazauna gida daga cikin mu wa ghaibina ya ubangiji ka gafarta wa ƴan bulaguran mu wa sagirina ka gafarta wa ƙananan mu wa kabirina da kuma manyan mu wa zakarina wa unsana ya ubangiji ka gafarta wa mazanmu da matanmu na'am إنك تعلم متقلبنا ومثوانا innaka haƙiƙa ubangiji kai ta'alamu mutaqallabana ka san majujjuyarmu a cikin dukkanin al'amuranmu wa matsuwana kuma ya ubangiji ka san wato inda za mu tabbata mu zauna a gobe kiyama ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان waliwalidaina ya ubangiji ka gafarta wa iyayenmu waliman sabaqana bil imani ka gafarta wa waɗanda suka riga mu ba da gaskiya walil muslimina wal muslimat ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata والمؤمنين والمؤمنات ya ubangiji ka gafarta wa muminai maza da muminai mata الأحياء منهم والأموات rayayyu daga cikinsu wal amwat da kuma matattu اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان Allahumma ya Ubangiji man ahyaitahu minna dukkan wanda ka rayar da shi daga cikinmu fa ahayhi alal iman ya Ubangiji ka ci gaba da rayar da shi akan imani ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام wa man tawaffaitahu minna kuma ya Ubangiji dukkan wanda kai nufin zaka amshi ransa daga cikinmu fa tawaffahu alal islam ya Ubangiji ka amshi ransa akan addini na musulunci وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه رحمتنا ومسرتنا ثم يسلم wa as'idna bil maut ya ubangiji ka arzuta mu bi liqa'ika da haduwa da kai wa tayyibna lil maut ya ubangiji ka tsarkake mu daga zunubanmu lil mauti ga mutuwar mu wa tayyibuhu lana kuma ya ubangiji ka dadadanta mutuwa a gare mu waja'al masarratana wa rahatana fihi ya ubangiji ka sanya fotunmu da farin cikinmu fihi a cikin wato mutuwa summa tusallimu sannan kuma sai ka ce assalamu alaikum na'am وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا wa in kana timra'atan idan kuma wanda za ka yi sallar a kanta ba namiji ba ne mace ce ce idan ta kasance mace ce ce gulta sai ka ce Allahumma inna ha amatuk ya ubangiji haƙiƙa wannan baiwar Allah baiwar ka ce summa tatamada bi dhikriha ala ta'anis sannan kuma sai ka ci gaba da ambatanta ala ta'anis akan matintaka ghaira annaka la taqulu sai dai cewa kai ba za ka faɗi wannan ba ba za ka ce ba wa abdilaha zaujan khairan min zaujiha ka musanya mata wani miji wato sama da mijinta na nan duniya li annaha qad takunu zaujan fil janna li zawjiha fid dunya haƙiƙa ita macen aure tana kasancewa matar aure ce a cikin aljanna ga mijinta na nan duniya
ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا Malam ya ce wa nisa'ul janna matekin aljanna ga baki ɗayansu maƙasuratun ala azwajihinna ababen taƙaitawar gani ne ga mazajensu kaɗai la na bihin badalan ba sa neman masanya da su.
والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة والرجل namiji qad yakunu lahu zawjatun kathira haƙiƙa mataki da yawa suna kasancewa a gare shi fil jannati a cikin gidan aljanna ولا يكون للمرأة أزواج amma mace ba ta kasancewa tana da kwai mazaje da yawa a ma- a aljanna namiji ɗaya ne ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة wala ba'asa babu laifi an tujma aljana'izu a tattara gawaiwaki da yawa fi salatin wahidatin a sallah guda ɗaya وللإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن wailil imamar rijal arrijal mazaje su ne suke jibintar limami suke daf da limami in kana fihim nisa'un idan a cikin waɗannan gawaiwaki akwai mataye to sai ya zamanto an sa maza a wajen limami sai su yi gaba su kuma mata a gabas وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام وجعل من- imama
إماما وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة wa in kanu rijalan idan sun kasance maza ne da yawa to ju'ila afdaluhum mimma yalil imam sai a sanya wanda ya fi su daraja ya fi su haddar alkur'ani ya fi su aiki da shi sai a sanya su daf da limami sai a sanya shi wajen limami wa ju'ila man dunahu an nisa ko wa ju'ila min dunihi sai a sanya mata daga bayan shi wasu biyanu da yara ƙanana su kuma min wara'i zalika wasu biyanu min wara'i zalika su kuma yara ƙanana daga bayan mata ila alƙibla zuwa ɓangaren alƙibla kenan
ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا Mm, wala ba'asa malam ya ce babu laifi an yi ja'alu saffan wahidan a sanya su dukkaninsu sahu guda ɗaya ويقرب إلى الإمام أفضلهم wa yuqarrabu ila al-imami afdaluhum wato ana kusantar da mafifici daga cikinsu zuwa ga limami وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة wa amma dafnul jama'a amma binnewa jama'a fi kabarin wahidin a cikin kabare guda ɗaya fa yuj'alu afdaluhum ana sanya mafificinsu mimma yalil qibla daga abin da yake wajen alqibla ومن دفن ولم يصل عليه وروي wa فإنه wuriya ووري فإنه يصلى على قبره wa man dufina dukkan wanda aka binne shi walam yusalla alaihi ba a mai sallah ba wa wuriya aka suturce shi da ƙasa fa innahu yusalla ala qabrihi haƙiƙa ana mai sallah akan kabarinsa ولا يصلى على من قد من قد صلي عليه amma ba za a yi sallah ba akan wanda haƙiƙa dama an mai sallar ويصلى على أكثر الجسد ana yin sallah ga mafi yawan jiki واختلفت الصلاة على مثل اليد والرجل malamai sun yi saɓani game da abin da ya shafi yin sallah a bisa kwatamkacin hannu da kuma ƙafa